إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدواء ونن سافية تران الله هدي wadda ita ce safiyar biyar ga watan dulhijja shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan Jun 2025 wannan shine darasi na 69 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadli wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbari annamari rahmatullahi alaihi alimamu ibn abdulbar ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi na daga cikin muhimman littattafai wanda suke koyar da tarbiyyar ilimi da al'adu da ɗabi'un da ya kamata masu harka ilimi su gudana akai Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi muna amfani da nuska abul ashbal az-zuhairi wanda ya tattara abinda ya tace ya kira shi da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli idan ba manta ba muna bibiyan ibnu abdul barri a inda yake tattauna mana akan mas'alar taqalidi da abin da ke cikin ta na abin Allah wadarai wato mutum ya kalewa wani malami ya rufe idansa ya bi wannan malamin a ido a rufe baya iya tantance daidai ko kuskuren wannan malami ibn abubar ya kawo mana wannan matsala yana nuni zuwa ga hadarinta da maganganun da malamai suka yi akai har ya kawo batu game da al'imma'a wato gayyar soɗi ko ka ce ‘yan abu ya rima a sha kiɗa waɗanda ya ce su ne waɗanda kawai suke bin yuyuyun abu babu tsari duk wani sabon abu idan ya zo to na shirme ko rikici da su za a kwashe shi Allah ka tsare mu za mu tashi a gaba ta 342 cikin shafi na 390 inda ya ce wa kana bin abbasin ya kulu wailun lil atba'i min asarati al'alimi ibn abbasin radiyallahu anhu ma yana cewa wailun lil atba bani ya tabbata ga mabiya min asarati al'alim daga tuntuɓi tuntuɓayen da malaminsu yake duk wasu wanda suka yi identifying kansu a matsayin su mabiyin wani ne su mabiyin shehi wani ko wali wani ko malami wani ko imami wani suka nada shi a mukamin da Allah yake nada annabawa bala ya ce to ibnu abbasin yana cewa bane ya tabbata ga irin waɗannan mutane kila kaifa zalika sai mutane suka ce me kake nufi gafarta malam ai bai yiwa a samu mutane masu yin harka addini ko dalibta kuma idan ba su da malami ko wani jagora to ya kake nufi kala yace yaqulu alimu shay'an bi ra'ayi abinda ke faruwa za su zama cikin damuwa za su zama abin Allah sarki shine shi malamin zai faɗi magana bi ra'ayi a gwargwadon fahimtarsa thumma yajidu man huwa a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu wata na kuma sai ya gamu da magana ta wani malamin da ya fi shi sanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yatruku qawluhu zalika shi malamin sai ya janye waccan maganar da ya riga ya faɗa thumma yamdil atba'u su kuma yan abu ya rima a shakida suna nan akanta malami ne ya faɗi magana sanda ya faɗa muku ita iya iliminsa kenan iya ta hakikinsa iya fahimtarsa kuma da zuciya ɗaya ya faɗa wa mutane ya musu bayani kuma su gamsu ana nan ana nan sai kuma ya tarar da wata magana da tafi waccan ƙarfi sai ya dawo daga barin waccan wasu daga cikinsu ba za su ji labarin malamin su ya sauka daga kawai nan magana ba saboda haka su kuma akanta za su mutu wasu kuma ko sun ji sai su ce a muna na akan zancen da na farko da ka faɗa malgatu malam mu aka yi haka an ruɗa mu ba haka jahilai suke ba to kaga sun shiga cikin abin tausayi shi malamin yana da ma'aunai kuma shi saboda ya san me ilimi yana da sauƙin ya tashi daga maganar da ya fahimce ta cewa kuskure ce ya koma wacce ya fahimta yau daidai baya jin kunya hasali ma daɗi yake ji yana godiya ga Allah da Allah ya fahimtar da shi abin da yake shine mafi inganci su kuma in ma'a mabiyan shi ƴan ƙungiyar shi ƴan tawagar shi sai su tsaya akan wancan tsohon zancen ko dai saboda ba su ma samu labarin ya faɗi wata sabuwa ba ko kuma saboda kawai su a kafa suke akan wannan kun tana labarin malam abdulsamad na ghana wanda ya bar ɗariƙa ya dinga bi gida-gida yana gaya mutane cewa ni ne shehin kunar sakuwa ɗariƙar tijjaniya to na tuba ni ma na tuba na bita na barta maimakon su tuba sai suka ce ya haukace ne haka suka ce malam ya samu taɓuwa ce yin izala sun mashi sun jefe shi kaga shi ya gane kuskuren shi ya dawo daga kan kuskura su kuma hanyar suna nan suna da ƙi da kuskura to wannan shine hadarin da mabiya suke ciki wanda suka nada wani mutum irin matsayin da Allah yake nada annabawa wato ya kai ga hadarin da suke a ciki shi kanshi wanda suke bi din in yace ya tuba ya bar abin da suke akai su ba za su tuba ba to ina kuma ga idan wani ne ya gaya musu kenan shi wanda ya gaya musu wanda ya ce musu kaza ne hukuncin mas'ala kaza shi ma ya dawo ya ce jama'a yanzu ina ganin ba hukuncin da ba zai ce mu muna kan wancan na farkon Allah ya kyauta wa na ali radiyallahu anhu kala iyyakum walistinan listinan bir rijal sayyidina ali ya ce a hirdinku da daukan mutane mazaje su zama sune abun koyinku fa innar rajula ya'malu bi amali ahli aljanna domin shi mutum ya iya kasancewa ku ga yana aikin yan aljanna thumma yanqalibu li ilmi llahi fihi sannan kuma sai zo ya juya saboda abinda Allah ya kaddara masa na ilimin Allah cewa ba dan aljanna bane fa ya'malu bi amali ahli nari sai zo yana aikin yan wuta fa ya mutu sai ya mutu wa huwa min ahli nari alalin yana dan wuta wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nari فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اهل الجنه فيموت وهو من اهل الجنه wani kuma da yana aikin yan wuta kana ganin mutum banza ne a cikin ilimin Allah kuma Allah ya rubuta cewa dan aljanna ne sai bo ya juya kuma ya aikin aljanna sai ya mutu ya shiga aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna wa in kuntum la budda fa'ilina sayyidina ali yace in dole ne sai kun yi koyi da wasu mazaje fa bil amwati to ku yi koyi da wanda suka riga suka shuɗe sahabbai da tabi'ai da na bayansu labil ahya karka dinga koyi da wani malami da yake rayi ka bari har sai kaga ya cika akan akan akan jadda wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan yace ku saurara kada wani ya sake rataye addinin sa da wani namiji da wani mutum in amana amana in wancan din ya zama mumini kai ma kana nan akan imani wa in kafara kafara in ya kafirce kai ma ka shiga kafirci fa innahu la uswata min al-bashari min al-sharri yace dan ba a samun wato abun koyi a cikin sharri an shada al-husayn ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn umar ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhu li nafsihi wa kana afdal ahli baitihi wa zamanihi fi waqtihi wannan wani jika manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sunan shi Husainu dan Aliyu Aliyu dan Husaini Husaini dan Aliyu dan Umar dan Aliyu dan Abu Talib yace a zamanin da yake rayuwar wannan bawan Allah ya kasance cikin mutane mafiya falala a cikin Ahlul Baiti kai cikin mutane ma mafiya falala a zamanin da yake raye to shine yake yin wata wata waƙe shi ya rubuta waƙen yake cewa turidu tanamu ala dhishabah وعلك إن نمت لم تنتبه فجاهد وقلد كتاب الإله لتلك الإله إذا مت به وانا إذا نبا إذباني فقد قلد الناس رهبانهم وكل يجادل الراهب وللحق مستنبط ومستنبط واحد وكل يرى الحق في مذهبي ففيما أرى عجب غير أن bayana tafarruki min ajubi ya ce turidu ta namu ala shuba kana so ka kwanta bacci kana tare da shubuhohi da abubuwa masu rikicewa kwalwaka wa allaka in nimta lam tantabe baka san ko in ka kwanta ba za ka tashi ba wato ka kokari zama kana kan yaƙini ko da yaushe saboda baka san da zaka mutu ba fajahid yace ka tsaya kai kwazo wajen neman ilimi wa kallid kitabal ilahi ka yi riko da littafin Allah litalqal ilaha dan ka gamu da ubangiji idza mitta sanda zaka rasu bi kana mai riko da alqur'ani faqad qalladan nasu ruhbanahum yace wasu mutane su ko abinda suke kawai shine suna makalkale wa malaman su wa kullun yujadilu ar-rahibi kowa ka ganshi bayi da aiki in banda jayayya akan malaminsa malaminsa kawai yake karewa ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki gaskiya ra'ayin malamin shi kawai yake karewa da kungiyar shi da jama'arsa wannan bata ce ba daidai bace Allah ka tsare mu yace walil haqqi mustanbatun wahid ita dai gaskiya tana da mabubbuga ne guda daya shine qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kullun yara al haqqa fi madhhabi amma kowa yana ganin gaskiya a cikin maganarsa ne kowa ya karanta magana ya fassara ta yadda yake so ce kuma ne ce gaskiya ففيما أرى عجب غير أن بيان التفرق من أعجب يتي أتكلم أبدا نكي غنم متاني سنعي أكبر ماماكي yace amma abin da ya bada mamaki shine yadda mutane suke rarrabuwa suke zama kungiya kungiya bayan kuma kowa na karanta littafi da ne kowa qur'ani zai karanta da sayyid bukhari da bulugul maram da yadus salihina amma wajen fasara kuma sai kowa ya waske yayi nashi wa thabata anan nabi sallallahu alaihi wasallama ma kad zakarnahu fi kitabina hadha annahu qala yace kuma ya tabbata abinda muka ambata na cewa mutane za su dinga bin wasu jahilai suna halaka suna halakar da su su mutanen su ne abin tausayi abin Allah sarki yace to ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kuma yazo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yadhhabul ulama ana nan ana nan malamai za su ta karewa kuma yattakhidun nasu ru'usan juhalan sannan sai mutane su yi ruko da wasu jahilai a matsayin shugabanni yus'aluna ana tambayan su fayuftuna bighairi ilmin sai su dinga bada fatawa da jahilci fayadilluna sai su zama kan bata wayudilluna kuma su batar da mutane mai da muka san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ilimi ba zai tafi kawai haka nan a wayi gari wanda ke da karatu ya ji kwakwalwar shi ta yi formatin ba a asiri ta hanyar mutuwar malamai a duk wasu malamai masu ilimi marubuta masana masu tsoron Allah sai su ta karewa ɗaya bayan ɗaya har sai an wayi gari babu malamai na gaske a cikin mutane su ko mutane saboda tsananin buƙatuwarsu zuwa ga malamai maimakon tunda babu malamai sai su nemi waye ɗan jigari jigari da za su yi riko da shi shi ne sun mai takhidun nasu ru'usan juhala mutane ba za su iya zama babu bukata zuwa ga malamai ba saboda haka sai su koma suna bin wasu jahilai da tsammanin jahilan nan malamai ne kuma irin bukatun da suke da shi a gun malamai sai su miƙa waɗannan jahilan fatawa tambaya neman ƙarin bayani musamman akan masail wanda suke mustajidda da masail wanda suke nawazil wanda ba za su gushe ba suna bujurowa nawazil da kuma mustajidda wanda ba za su gushe ba suna maimaituwa wannan shine dama abin da ke faruwa kula cikin rayuwar mutane ko dai masail wanda suke maimaituwa suke yi dama akwai hukuncin su yana nan a ajiye ko kuma masail wanda suke nawazil sababbi to waɗancan wanda suke mustajidda suna da sauƙin sha'ani ga wanda ya san inda hukuncinsu yake amma nawazil to dole sai malamai na gaske masana waɗanda suke mujtahidai su da za su iya ɗaukan usul na ƙur'ani da sunna da ƙawa'id na usul fiƙihi da ƙawa'id na mustalahul hadith da ƙawa'id na alƙawa'idul fiƙihiyya da ire-irensu sai su samarwa da waɗannan sababbin mas'aloli hukunci wanda suke ganin gwargwadon ijtihadinsu shine ya dace da shari'a to wannan aikin malamai na gaske kada yake iya yin shi ɗaliban ilimi ba sa iya yin shi ballantana muƙalladai ballantana sauran in ma'a yan gayyaso da yan abiyari ma sha kiɗa to amma sai ya samu wani jahili wanda mutane da ya ɗan ɗara suka ɗan a ƙarancin jahilci suka naɗa shi a matsayin malami to sai ya tsoma baki a cikin wannan matsala Nabi sallallahu alaihi wasallam yace yusaluna sai ai ta tambayar su fayuftuna bighairi ilm me kun sai kansa adalci su iya bakin su sai su kama bude baki suna fatawa da jahilci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayadilluna sai da sun bata wayudilluna kuma su batar hadarin fatawa da jahilci shine kai da ka bada fatawar kai ne batacce na farko kafin waɗanda ka ba ka ba su fatawa malam yace wa hadha kulluhu nafyun littaqlidi wa ibtalun liman lahu liman fahimahu wa hudiya li rushdihi yace wannan duka nafyun littaqlid korewa ne wannan duka korewa ne ake mata kalidanci wa ibtalun da barnatar da lahu ga shi taqalidin liman fahimahu ga duk wanda ya fahimci wannan karatun wa hudiya li rushdihi wanda Allah ya shiryatar da shi Allah ya shiryace ka zaka gane cewa wannan wannan karatu yana yin Allah wadare ne da ainihin wato makalewa wani malami ko wata fatawa ko wani tunani ba tare da auna abubuwa ilmance ba wa an sufyan ibn uyaynata qala al-imam sufyan ibn uyayna rahimahullahu yake cewa ittaja'a rabi'atu muqanni'an ra'asahu wa baka wata ranar rabi'a rabi'atu ibn abi abdurrahman ya kishin gida sai ya lullube kansa yana ta kuka faqila ma yubkika aka ci gafarta malam kukan me kake fa qala yace riya'un zahirun wa shahwatun khafiyatun ina kuka ne saboda abin da ya bayyana a cikin mutane na riya karara san a sani san a san wane yayi karatu san a san nima na isa har mutum ya zama wato ba ma aikin shi ne ke gwada haka ba har bakinsa har lisanul qal ya bayyana cewa mutum so yake a san shi so yake shuhura so yake a ga aikinsa ya ce wa shahwatun khafiyatun da kuma wata ɓoyayyiyar sha'awa ta san girma da san shugabanci wanda muke magana a ranar wannan su inda ulama'ihim kasibiyan ya ce ga mutane sun wayi gari a hannun malamansu sun zama kamar 'yan ƙananan yara fi hujuri ummahatihim wanda suke kwance akan cinyoyin iyayensu yaro karami ne shan nono ko dan yaye wanda yake zaune akan cinye mahaifiyar shi kaga sai ta da shi bai da wani abun koyi bai da wani katabin sai abin da uwan nan ta da shi to malamai sun wayi gari sun zama kamar uwa wanda take mai bada mama ga jahilai mabiyansu mana hauhun anhu intahu duk abinda malaman nan suka ce a bari shi ɗaliban suke bari wama amaruhum bihi itamaru duk abinda suka umarce su shi suke umarce su suke bi babu maganan hujja babu maganan karatu kawai haka aka ce mu yi haka kawai zami mu kawai mun riga mun gamsu da malamanmu su kaɗai suka san gaskiya wa qala ayyubu rahimahullah ayyubu sakhtiyani yake cewa laisa ta'arifu khata'a mu'allimik hatta tujalisa ghaira baka iya gane kuskuren malaminka har sai ka sawa zuciyarka salama ka je ka saurari wani malamin yana daga cikin kuskure da mutum zai yi a ce kai ka gamsu da wani malami kwaya ɗaya shi kaɗai kake saurare to baka da ma'aunin gane meye daidan shi meye kuskuren shi mai nauyin karatunsa mai rashin nauyin karatunsa ina ya iya ina ne bai iya ba idan ya faɗi magana kawai ta zama kamar wahayi da wanda yake haka zai daɗe akan na farko ilimin shi ba zai yi ba zai tumbatsa ba hakanan kuma zai daɗe bai san ma'aunin kurakurai da daidai ba ko kasuwa ce a ce kai ɗan kasuwa ne da ke zuwa kana saro kaya kana kawowa garinku sai da mana cewa kasuwar gari ɗaya kawai ka sani ko kuma rumfa ɗaya kawai ka sani ko kamfani ɗaya kaga za ka daɗe baka waye ba a kasuwanci za ka daɗe baka san ina aka kwana ba ko za a jima ana cutarka a can baka sani ba a baka kaya mara kyau ko a baka kaya mai tsada ko a baka ba asalin mafi ingancin ba ba za ka sani ba amma in kana zazzagayawa ka je nan ka je can kana kana ko da irin da mata suke a ce kana window shopping a ga mace za ta siya a kasuwa wata ta kashe wurin gaba ki daya tana ta kaiwa tana kawowa sai ta tabbatar da ita shiga shago ya fa ashirin ta ji inda ya fi sauƙin ta koma inda ya fi sauƙin ta siya ka kuma kana zuwa shago na farko ko sai ka siyo ka dawo za da ka dawo sai a ce an cuce ka kuma da gaske ne an cuce ka yanzu ba ka da options na ka gane wanne ne ba wanne ne ba ba ka iya gane farasoshin mutane sauraka idan mutum yana so ya gane a cikin malamansa wa ke karantar da abin da yake daidai waye wanda yake ba daidai yake karantarwa ba to ya buɗe ƙirjinsa da kunnensa da idansa ya saurari wasu malaman waɗanda yake ganin ma watakila hala ba su kai malamin shi ba ko suna daidai da shi ko sun ɗara wasu an malamansa kai wanda ma yake ganin suna da wani takun saƙa ko rigima da malamin shi ya saurara da kunnan basira da kunnan adalci to daga nan sai ya gane wuri kaza muna da daidai wuri kaza muna da kuskure wuri kaza mun dace wuri kaza mun dace ba yana daga cikin siffar yahudawa da dalibai suke da shi a yanzu irin wannan siffar domin su ne suke cewa nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'a zalika duk abinda aka saukan musu na attaura shi kadai suka yadda da shi duk abinda ba wannan ba suka ce kai ba ruwanmu ba za mu ji ba ma ta haka yanzu ɗalibai suke kowane ɗalibi ko kowace majmu'a ta ɗalibai sun riga sun samu wani malami sun yi identifying ɗin cewa wannan kawai shi ne malaminmu a kan shi suke gaba a kan shi suke ƙauna a kan shi suke faɗa a kan shi suke zaman lafiya in ka so shi a zauna lafiya da kai in ba ka son shi a yi faɗa da kai idan ka yi identifying da shi ka zama nasu idan ba ka identify da shi ba kai ba nasu ba ne wannan ai kungiyanci kenan da aka hana ta'assubanci kenan wannan so da saboda haka jama'a mu gyara wannan ɗabi'ar eh duk malami da kasan malamin sunna ne wanda yake mai ilimi yana da abin da zai karanta tsaya ka saurare shi saurare shi ɗaya biyu uku daga nan sai ka auna wannan akan jadda yake ko ba haka ba Allah ya ji kamala albani namu malam ya daɗe yana mana irin wannan nasihohin galibi akwai malamai a ƙasar nan waɗanda ba mu taɓa sanin su ba sai a bakin malam albani Allah ya gafarta mai shi zai ce ku sauraruwa ne ya ɗauko littafi cewa wannan littafin na wane ne marubuci ne ƙwararre masanin fanni kaza ne ƙwararre ku je ku nemi kasusuwan shi ko ku je makarantar shi ku saurari karatun shi wasu ma wallahi ba sa intima'i ga asalin wato sunna irin malamai ne kawai suna da ilimi ko kuma wasu ma sufaye ne amma zai gaya maka cewa wannan malamin masani ne a fanni kaza ku je ku koya a gurinsa to wannan ya taimaka wajen buɗe ma waɗanda Allah ya musu gamdakatar zukatansu su iya sauraron wasu malamai to kuma daga nan ne zaka samu fa'idoji da ilmomi waɗanda watakila baka samu a gun malaminka ba in kuma waɗanda ka samu a gun malaminka ne in ka ji su a gun wani malamin shi ma ya zama malaminka ko sai ka ji ƙarin ƙarin confidence da ƙarin natsuwa da wannan zancen cewa shi ba malamin ba malami guda ɗaya yake faɗin magana ba قال ابن عبد وقال وقال عبد الله بن المعتز halifan daular abbasiya abu dan mutaz yake cewa la farka baina bahimatin tuqadu wa insanun yuqallidu ba bambanci tsakanin akuya wanda aka sa mata igiya ana janta da mutumin da ya maida kanshi muqallidi bai sa abin da yake ba sai abin da wani ya gane ba su da bambanci malam ibnu abdari yake cewa wa hadha kulluhu li ghairi al'amma duk wannan tankiyar da ake yi da wannan nuni da ake zuwa ga hadarin takalidanci da rashin dacewarsa ya ce wannan nasihar da wannan tankiyar ana fuskantar da ita ne ga malamai da gairi la'amma banda jahilai banda gama garin mutane banda 'yan abu ya rima a sha kiɗa banda wato mu ya ayyuhan nasu wannan bai shafi mu ba wannan magana ta shafi malamai ne su fa innal ammata ce domin su mutanen gari ya ayyuhan nasu la budda laha min taqalid ulama'iha ba yadda suka iya su jahilai sai dai su koyi da malamai inda nazila duk sanda wani sabon abu yazo tanzilu biha wanda zai bogare su jama'a mu kallon magana ta da muhimmanci kwarai a lokacin da malamai suke magana cewa addinin takalidanci suna magana da yan uwansu malamai ne amma sai aka samu wani kuskure sai jahilai suka dauka su ma su a cikin wannan magana sai ka ji jahili wanda bai iya tada baki ba wanda wani ko sunansa ba zai rutawa daidai da harafin arabiya ba wallahi amma sai ya zo cikin social media da cewa shi ba muqallidi bane kuma babu abu ita kanta faɗan wannan magana yana yin ta ne a matsayin takalidanci domin yana yin ta ne saboda ya ji wani malami ya faɗi ta in an ce mashi me takalidi me ma'anan muqallidi bai sani ba amma tunda ya ji wani malami ya ce shi malamin baya takalidanci to kawai shi ma ya faɗa ko ka ji mutum yana bugan kirji yana cewa mu ba ruwanmu da malamai ba aiko mana su ba waye ga maka Allah bai aiko malamai ba Allah bai aiko malamai da sunan manzanci ba amma ya aiko malamai da sunan bayanin manzanci to da wannan magana magana ce ta tsantsar jahilci da rashin kunya mutum ka ji yawo malam wanda bai san bambancin daman shi da hagun shi ba zai iya kallon shekul islam ibn taimiyya ya ce ba ruwanmu da shi wannan jama'a abun tsoro ne a cikin duniyar ilimi abun tsoro ne ina muka fuskanta kenan me ya bambanci irin waɗannan da yara da suke rena manya idan aka ce ga wani yaro ya ce mu ba mu da uban kowa mutum ba bai haife mu ba za a ce wannan tarbiya ce wannan ba tarbiya ba ce wannan rashin kunya ne rashin sanin ya kamata ne kuma irin wannan yaron za a tsoron cewa wannan gaban shi ba ta da kyau mustaqbalin shi bai da kyau saboda Allah ya aiko annabawa da saƙo sannan kuma ya wakilta malamai su yi bayanin saƙon annabawa sau da ka cewa ba ruwanmu da malami wanda ba ta farkin ilimi ba ne ba ta farkin masu hankali ba ne matukunna sau da ka su awam babu yadda suka iya su ce ba ruwansu da malamai sai dai su yi ne ɓata kawai dole da ruwansu da malamai musamman inda nazila lokacin da sababbin abubuwa za su zo mataki na farko kenan wato awam su gane ba da su ake ban ana waccan magana kuma su gane ba su isa su yi addini alhalin ba ruwansu da malamai ba ba su isa ba malamai su ne jagororinsu kuma mutane ne a cikin mota ana cikin tafiya sai su su ba ruwansu da direba kowa inda ya ga dama zai bi ce wallahi direba ba ka isa ka bi da motar nan ba sai kowa inda ya ga dama zai kaga hadari za a yi karshe don wannan iya ya kama steering kenan ya juya ta to sannan inda nazila sanda wani abu ya taso maganar malamai ake ji ba ta jahilai ba jahilai su daina sa baki a cikin nawazil yana daga cikin hadarin da muke rayuwa a ƙasar nan sai ga jahilai waɗanda ba ma nawazil ba waɗancan mustajiddad ma ba su fahimce su ba su gama fahimtan masail mustajidda ba ma ba su ma san inda suke ba amma sai ga sa shiga cikin nawazil wato wata makasa sabuwa ta zo in malamai suka magana su ce mu ba mai da magana malaman nan ba mu muna ganin mu muna ganin malaman nan abin da suke ba daidai bane malamai ba su jin tsoron Allah yanzu ka duba irin masail da suka shafi irin su crypto din nan su wasu irin online businesses wasu alaqat tijariya wasu mu'amalat iri daban-daban kullun idan suka zo nawazil din nan sai wani malami gogaggen malami sai ya magana akai jahilai su ce ba haka bane me yasa kawai saboda suna benefiting suna samun riba ta duniya daga abin sai daga bayan ta ruguje sai ta zo suna sallallame suna wallahi tallahi su ba su gane haka ba don ya daga cikin hadarin da muke ciki shine jahilai da mu awam mun kasa gane me matsayin abin da zamu iya sa baki me kuma yafi karfin bakin mu saboda haka jama'a mu gane wannan nawazil masail da suke bujurowa haƙƙin malamai ne yin magana akan su ba haƙƙin talakawa a cikin ilimi ba talakawa kuma wato jahilai dole sai dai su bi kawai da annaha la tatabayyanu mawqi al-hujjati wa la tasiru ila ilmi zalika li adam al-fahmi saboda su awam ba su san ina ake samu hujja ba la tatabayyanu mawqi al-hujjati ba su san ina za a samu hujja ba wa la tasiru li adam al-fahmi ila ilmi zalika kuma ba su da karfin fahimtar da za su gane menene ilimin da za a yi amfani da shi a warware wannan matsala li'anna la'ilma darajatun saboda ilimi mataki mataki ne la sabila minha ila a'laha babu da za ka kai kan matattakala ta ƙarshe illa bi naili asfaliha sai ka bi na ƙasa ilimi bai da shortcut ilimi matattakala ne kamar daga matattakalar bene duk dabarar ka da hatsari bancin ka zo ka tsaya a ƙasan bene babu yadda za ka hau ka je mata takara ta ƙarshe sai ka bi ta kan waɗannan ba za ka rufe ido kai a ganka a sama ba so da haka ilimi yake ba ka zama ka tumbatsa ilimi sai ka faro daga matakin jahilci da ɗalibta da koya da gogewa da dagewa ana ta yi a yi sama a yi ƙasa har ka kai na sama kuma mafiyan mutane ba su iya kaiwa na sama sau da su jahilai ba su mata ka matakala ta ƙasa ba ina su ina matakala ta sama وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة wannan kasancewar jahilai da awam suna ƙasa wurin da ake samun hujja kuma na can sama wannan shine shiga tsakaninsu da iya bayar da hujja wannan magana ce muhimmiya jama'a mu gane duk abin da kaji ana faɗa game da cewa ta kalidanci ba daidai bane to ya shafi malamai ne masana da ɗaliban ilimin da suke da imkaniya na gane tamyizi tsakanin hujjoji da iya tarjihi amma sauran ya ayyuhan nasu to wannan bai shafe su ba wannan dole sai da takalidanci wannan dole sai da takalidanci eh malam yace walam yakhtalifu ulama wa anna al'ammata alaiha taqlidu ulama'iha malamai ba su sabani ba akan cewa lalle su jahilai wajibi ne su zama suna koyi da malaman su suna bin maganan malaman su a bisa hujja ba a bisa sarrai ko kungiyanci ba wa annahu al-muraduna bi qaulillahi azza wa jalla kuma cewa su awam su Allah yake nufi da yace fasalu ahlal dhikri ku tambayi ahlul dhikri sune malamai kuwa suwaye masu tambayan su ayyuhan nasu in kuntum la ta'lamun tunda ku ba ku sani ba kaga Allah ya musu shaida cewa ba su sani ba kuma ya ce su tambayi wanda suka sani wa ajma'u malamai sun yi ijma'i ala anna al'ama la budda lahu min taqalidi ghairihi makahu dole ya samu dan jagora mimman yafiqu bi maizihi bil qiblati idan mutum makahu ne yazo zai yi sallah bai san alqibla ba dole ya samu wani wanda ya san alqibla mai ido wanda zai aminta da shi ya gaya mai ina ne alqibla idan ashkalat alai idan bai gano alqibla ba zai ce da kanshi da makanta shi zai iya ganowa ba fa kaifa man la ilma lahu wala basara ya to ya kake ganin batun wanda bai da ilimi bai da basira bi ma'ana ma ya dinu bihi bai san yaya ya kamata ya addini ba la budda lahu min taqalidi alimi wannan dole yayi taqalidanci ga malaminsa wa kadhalika lam yakhtalifu al ulama wa anna al ammata la yajuzu laha al futiya haka nan kuma malai ba su sabani ba cewa jahilai bai halasta su bada fatawa bai halasta kana jahiliya tambaye ka abu ka ce ga hukuncinsa sawa'un jahili ne kai basiti ko jahili ne kai murakkabi ko jahili ne kai nisbi jahili basiti shine wanda yake ya san bai sani ba kuma kowa ma ya san bai sani ba wannan ya da saukin shani jahili murakkabi shine jahili wanda shi ma bai ma san cewa shi jahili bane ko kuma jahili nisbi ya san wani abu amma akwai abin da bai sani ba to wannan mas'alar da ake magana akai bin nisbati laha shi jahili ne to bai halasta ba da fatawa a cikin ta ba shi ba yace wa zalika wallahu alam ijaliya bil ma'ani allati minha yajudu at-tahlilu wat-tahrim wal-qawl fil ilm saboda su awam ba su san ma'anar maganganun nasoshi ba wanda daga nasoshin ake gane kaza halas ne kaza haram ne daga nan ake yin magana a cikin ilimi ibn abdur yake cewa wa qad nazamtu fi taqalidi wa mawdi'ahu abyatan na tsara wasu baitoci ni ibn abdul barri game da taqalidanci da mahallinsa rajautu fi zalika jaziral ajri ina fatan in samu ladan wannan magana da na tsara lima alimtu anna minan nasi man yasra'u ilaihi hibdul manzum saboda na san cewa mutane da dama suna da saukin haddace waƙe sai na gaba in juya maganganun zuwa waƙe wa ya ta'azzaru alaihi al-manthur amma ba sa yi mutane suna shan wahalan haddace zance wanda yake zube ana so ilmomin ana so a haddace su da wuri qawaid na ilimi to aka sa su a nazami sun fi saukin haddacewa wa hiya min qasidatin li ibn albar ya ce wannan wata doguwar waka ce da nayi da nake cewa ya sa'ili an mawdu'it taqlid khud an nil jawab bi fahmi lubbin hadiri ya kai mai tambaya ta game da ina ne ya dace ayi taqlidanci ina ne bai dace ba khudil khud an nil jawaba karbi wannan amsa daga gare ni bi fahmi lubbin hadiri da fahimtan lubb kwakwalwa hadir wadda take halarce wato au alƙasam a kenan wa huwa shahid ka zama ƙwaƙwalwarka tana halarce ka fahimci wannan magana ya ce wasu ga ila ƙauli wa dimbi nasihati ka saurari zance na kuma ka yi addini da wannan nasihar da nake maka wahfaz alayya bawadiri wa nawadiri ya ce kuma ka kiyaye mini bawadir abubuwan da za su bijiro na kowane abu da na faɗa wani wadiri da abubuwan da na faɗa wanda baka saba jin su ba ka kiyaye su don ka tsallake su la farka baina muqallidin wa bahimatin yace kaga babu miji tsakanin muqallidi wanda yake da nasibi a ilimi amma ya maida kanshi wato kamar ragon layya a hannun wani mutum ya ruko shi to ba bai da bambanci wa bahimatin da akuya tanqadu wanda take ana ta janta ko tunqadu ana janta baina janadilin wada akhiri tsakanin janadil shine jam'u ne na jandal aljandal shine as-sakhrul azim tsakanin duwatsu manya manya wa da'athiri da'athir shi kuma jam'i ne na du'thur bi dammi dali du'thur ma'anan shi kwazazzabo wani wuri mai rami ko hufra to babu babu bambanci tsakanin muqallidi da akuya da aka sa mata igiya ana ta shiga da tsakanin ramuka da duwatsu kaga za ta shan wahala a banza babu abin da ta samu tabban liqadin aw li muftin la yara ilalan wa ma'anan lil maqalis sa'ir yace Allah wadaran alqali ko mai fatawa mufti wanda bai iya ganin ka'idoji bai gane ka'idoji da ma'anan magana wanda take gama gari wato bai san qawaidul ilmi ba bai san qawaidul usul ba bai san qawaidul tarjihi ba to Allah wadaran wannan mutumin kuma a ce da sunan alqali kuma ne fa idza qtadaita فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر yace fa idza qatadaita in har za kai koyi da wani abu to fa bil kitabi kai koyi da alqur'ani wa sunnatil mab'uthi da sunnar manzon nan da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama bid dinil hanif Allah ya kushi da addinin nan mai kakke at-tahiri tsarkakken manzon nan ko tsarkakken addinin nan wannan duka na'atun na iya zama bi sunnatil mab'usi at-tahir ko bi sunnatil mab'usi bid-din al-hanif at-tahir dai ya daukan haka thumma sahabatu sannan daga nan kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan alqur'ani sai kuma kai koyi da sahabbai inda adamika sunnatan in baka samu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulaka ahlu nuhan wa ahlu basairi waɗannan da kake ganin su sahabbai ahlu nuhan masu hankali ne wa ahlu basairi ko masu kaifin kwakwalwa ne wa kadhaka ijma'ul ladina yalunhum sannan kuma kai aiki da ijma'in na bayan sahabban tabi'ai kenan min tabi'ihim kabiran an kabiri tabi'ai babba bayan babba su zaka yi koyi da su wannan shine manhajin salafiya din aiki da alqur'ani aiki da sunna aiki da maganar sahabbai aiki da ijma'in tabi'ai ya ci gaba da cewa إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الظاهري إجماع وأنن الأمة نمغباتمو لزنشم من زن الله صلى الله عليه وسلم وأنن متأين سؤلية شرعة وزن كرفون هجة متأين سؤلية دا nasoshi da ke cikin ƙur'ani wancan littafi wanda yake mai azahir wanda yake mai ƙanshi mai faranniya mai albarka وكذا المدينة حجة in أجمعوا yace haka nan maganan mutanen Madina in suka yi ijma'i ijma'u alil Madina tunda ba maliki ne a wurin shi wannan kaida ce karbabbiya yace to su mai da suka yi ijma'i mutatabi'ina awailan bi awakhir ce tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamani kaza duka mutanen Madina sun ci gaba da yin wannan abu to agun malikiya wannan hujja ne saboda kasance mutanen Madina sune ma'aqalil hijra kuma annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu hayyar su to duk abin da ake a garin na al'ada ta addini na wani tafarki na addini ya zama duk mutanen garin suna yin shi to alama ne akan cewa wannan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bari ana yi wannan shine abin da ake cewa amalu ahlil madina mas'ala ce take a wisa a cikin usul fiqh kuma malamai sa da tattaunawa mai yawa akan ta malamai wasu mazahibu sa da jayayya da malikiya akan ta Allah ya gafarta musu gaba daya yace wa idhal khilafu atafadunaka fajtahid idan kuma sai wani sabani ya bujuro sabani ya bujuro akan wata mas'ala fadunaka to gaba gare ka abinda zaka yi fajtahid kai kwazo wajen fahimta wa ma'ad dalili famil duk inda hujja ta kada to ka bi nan wajen bi fahimin wafiri da cikakkiyar fahimta idan kana da nasibi na ka fahimci mas'ala to yi kokari ka fahimce ta kuma abinda dalili ya nuna ba abinda malamanka ko mutanen garinka ko abinda mutane suke so baka ba a'a wa ma'ad dalili famil ka karkata inda dalili ya karkata bi fahmin wafil wa alal usuli faqis kuma kai kiyasin sabuwar mas'ala akan asaloli furu aka kai kiyasin far'i akan asali la tuqis far'an bi far'in karka dinga kiyasin reshi akan reshi kal jahulil ha'iri kaman jahili wanda yake cikin rudani jahili bai san me ma ka'ida ba ballantana ya bi sai ya dauki reshi ya sake daura akan wani reshi wa sharru ma fihi fadaituka uswatun fanzur wala tahfal bi zallata alimi wa sharru ma fihi uswatun shi sharri ba abun koyi bane wato da abin da yake kuskure kar kai koyi da shi kuskuren wani malami fanzur ka tsaya ka kalli wannan wala tahfal bi zallata alim mahir kar ka je kana bin kuskuren wani malami kana murna kana bin kuskuren wani malami Imam Shatibi a cikin muwafaqat yayi magana mai kyau sosai game da zallatul alim wato kuskuren da malami zai yi sai kai kuma kawai ka biye mishi akan wannan kuskuren kai ta'addin da kuskuren bayan an gaya maka ko kuma shi malamin ya dawo ma ya bar wannan zancen amma kai ka kale mishi wannan kuskure ne babba to wannan maganganun duka waƙoƙi ne daga cikin abin da shi malam ibnu abdulbar ya ce ya rubuta Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya gafarta mishi wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sidna abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa man qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala alayya ma lam aqul duk wanda yaje ya faɗa abu yace ni na faɗa alhalin ban faɗa ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya jira gidan shi a wuta wa man istashara akahu wanda ya nemi shawara a wurin dan uwansa fa ashara alaihi bi ghairi rushdihi sai ya bashi shawara da sabanin abin da zai zama mai shari'a kawai ya ce bari in gaya mashi abin da ranshi yake so ce ya za ka bashi ce a to abin da yake so kenan to wanda duk kai ma irin wannan rashin kirkin a wajen shawara faqad khanahu to ka ha'inci shi wa man uftiya bi futiya duk wanda aka kawo mashi fatawa an ghairi sabtin sai ya bada amsa aka bashi aka ba mutum ne ya kawo tambaya sai aka amsa mashi da abin da ba tabbatacce ba wanda ya amsa mashi bai da tabbatan kafafunsa a cikin ilimi fa inna ma ismuha ala man aftahu wanda ya gaya mai amsar to shi yake da zunubin wannan kuskuren wannan hadisi ne sahihi ya wuce a can baya wa ibn abbas radiyallahu anhuma anhu anhu qala ibn abbas yace man afta bi futiya wa huwa ya'ma anha kana ismuha alayhi wanda ya bada amsa wata fatawa kuma shi ma bai da ilimi a kanta don haka je aka yi aiki da fatawar to zanubin yana kan shi wa qad hitajja jama'atu min al-fuqaha wa ahlun nazari ala anna man ajaza at-taqlid bi hujjatin nazariyatin aqliyatin bi ghairi ma taqaddama fa ahsana fa ahsanu ma ra'aytu min dhalika yace malamai da dama cikin malaman fiqh da malaman annazar wato malaman ilmul kalam kenan sun ba da amsa ga wasu waɗanda suka ce ba laifi ana iya yin takalidanci ko da kai malami ne ko da da iliminka ka saki iliminka kama takalidanci yace an ba su amsa mabambanta daga cikin mafi kyan amsar da ya gani inji ibnu abdulbari yace ya ga amsar almuzani almuzani yake cewa qala almuzani rahimahullahu wa ana uriduhu muzani ya faɗa ni kuma zan kawo zance wannan magana ta al-muzani tana cikin littafin al-faqih wal mutafaqqih ta al-khatib al-baghdadi yace yuqalu liman hakama bit taqlid duk wanda yace a dinga bin malamai ido rufe kowa yabo wasu malamai ido rufe kada wanda ya aiki da kwakwalwarsa ko iliminsa sai a ce hallaka min hujjatin fima hakamta bihi ko kana da hujja akan wannan fahim kala na'am in ya ce e ina da hujja abu talar takalida shi kenan magana shi ta rushe domin yanzu abinda yake yi da hujja yake shi kuma ya ce abin malami ba bisa hujja ba kaga shi ma bebin su kenan ko ya ce da an da hujjata aujabat zalika indahu domin menene ya hukunta mai yabi malamai hujja lat taqalid ba taqalidanci ba kaga shikenan hujja hujja ta kai wayin kala hakamtu fihi bi ghairi hujjati nayi hukunci ne ba da hujja ba kila lahu sai a ce mushi falima ruqatid dima'u wa ubihatil furuju wa utlifatil amwalu wa qad harrama Allahu dhalika illa bi hujjatin in yace shi ba da hujja ba kawai shi abin da ya ga dama yake sai a ce mushi yanzu kai kana nufin ka kalla ka ga abubuwan nan guda uku da jini da farji da dukiya duka Allah ya haramta su Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi jawabi a ranar aikin hajjin ban kwana amma ana ware wasu daga cikin waɗannan abubuwan a halasta a halasta farjin matar da aka aura da farjin matar da aka yi sadaka da ita a halasta jinin wanda ya kisan kai jinin wanda ya yi ainihin wato zina alhalin yana da aure jinin wanda aka zo ana yaƙi da shi haga waɗanda da halasta jininsu sannan kuma a aka halasta dukiyar dukiyar gado wani ya ci gadon wani aka halarta dukiyar ganima aka halarta dukiyar riba ta kasuwanci waɗannan an halasta su an yi istisna'i daga asalin haramci me kawo na istisna'in illa bi hujja sai da hujja qala Allah ta'ala Allah yace in inda kun min sultanin bi hadha in kuna da hujja ku kawo ai min hujjatin bi hadha fa in qala idan yace eh gaskiya ne ana a'lamu anni qad asabtu ni na san ina kan daidai wa illam a'rifu hujjata koda ban san hujja ba li'anni qallattu kabiran min al-ulama saboda ni ina bin wani babban malami ne shi za ba ruwana da hujja malamin kawai nake bi wa huwa man la yaqulu illa bi hujjati khafiyat alayya kuma wannan malamin da nake bi na san shi baya magana sai da hujja koda ni ban sani ba wannan shine dandanan mutane ya ce ai malam wani bai magana sai da hujja duk abin da ya faɗa da hujja ko baka sani ba kai yanzu kana ganin kafin malam wani sani kai da lahu sai a ce ma wannan muqallidi idza jaza taqlidu muallimika in ya zama ya halasta a kale wa maganan malaminka li'annahu la yaqulu illa bi hujjatin saboda kamar da ka faɗa shi baya magana sai da hujjata da hujja khafiyat alayka wanda ta buya gare ka fa taqlidu muallimin muallimi muallimika aula to yafi dacewa kenan abu malamin malamin ka kakanka a ilimi li'annahu la yaqulu illa bi hujjatin khafiyat ala muallimika domin shi ma baya magana sai da hujja wanda malamin ka bai sani ba kamar lam yaqul muallimuka illa bi hujjatin khafiyat alayka kamar da malamin ka bai magana ba sai da hujjar ta buye maka fa in kala na'am in yace eh ina yadda malamin malami na yafi malami na karfin ilimi to daga nan kaga taraka taqalida muallimi muallimi sai zama ya bar bin malamin malamin sa wato yana tabi yana tabin yana yana barin malamin shi ya koma na sama sai a ce mishi to ai shi ma malamin naka shi ma na saman shi yafi shi haka zai tabarin su kazalika man huwa ala hatta yantahi ila ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka dai za a sama da shi ana sama da shi har iso zamanin sabbai wa in aba zalika idan yace bai yadda ba na qada qawluhu to ya warware maganarsa yace a na tsaya iya malami na ko iya malamin malami na ko iya malamin malamin malami na ban son wuce nan to ya rusa maganar shi domin lazim maganar shi ne kowane shi da shi ɗalibi ne malamin shi ya fi shi ilimi ya fi shi sanin hujja to shi ma malamin shi na shi ya fi shi shi ma haka shi ma haka wakil lahu sai a ce mishi kaifa yajudu taqlidu man huwa asgharu wa aqallu ilman wa huwa wala yazu takridu man huwa akbaru akthar ilman ya kake halasa kanka bin malaminka alanin shine mafi karancin shekaru da karancin ilimi amma baka yadda abu malamin malaminka ba wanda ya fi shi shekaru da ilimi wa hadha yatanaqadu kaga wannan tuka da warwara ne fa in kala idan yace li anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi ce eh malami na ko da yake karami to ya hada iliminsa da ilimin na sama da shi irin wanda suke suke cewa ai maliku ya hada duka ilimin madina gaba daya fa huwa absaru bima akhadha wa a'lamu bima taraka shi yafi kowa sanin me yayi riko da shi shi yafi kowa sanin kuma abinda bai riko da shi ba wanda ake cewa bola ne shi yafi sanin ya aka yi bashi kila lahu sai a ce mishi wa kadhalika man ta'allama min muallimika faqad jama'a ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmihi to haka wanda ya koya a gun malaminka to shi ma ya hada ilimin malaminka da ilimin malamin da ke sama da malaminka fa yalzamuka taqliduhu da haka dole ka bi shi wa tarka taqlidi muallimika kayi watsi da bin malamin naka wa kadhalika anta aula an tuqallida nafsaka min muallimika to gara ma ka bi kanka kenan tunda ka iya ilimin shi da annaka jama'ata ilmu muallimika wa ilmu man huwa fawqahu ila ilmika ka da ilimin malamin ka da ilimin na sama da shi fa in fada qauluhu ja'ala al-asghara fa inna mafada qaulihi ne wannan fa inna mafada ne fa inna mafada qaulihi ja'ala al-asghari ja'ala al-asghari wa man yuhaddithu min sighari al-ulama'i aula bi taqlid min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don ma'anar magana shi shine a dauki karami da wanda yake magana irin ta kananan malamai ya fi cancanta da ai koyi da shi fiye da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika sahibu indahu yalzamuhu taqlidu tabi sannan kuma duk wani dalibi a gurin sa shi wajibin da ke kowane dalibi shine ya bi malamin sa wattabi'u man dunahu fi qiyasi qawli kuma wato a gunshi mai bin wane shine wanda yake ƙasa da wana wal a'la al adna abadan kuma wato na saman shine wato zaka bi na sama da kai na kusa kai zaka bi na saman na sama da kai wa kafa bi qaulin yaqulu ila hadha qubhan wa fasadan malai ce wannan magana ko ta kai iya barna da rashin kan gado ne za a ce kowa sai dai ya bi na kusa da shi wanda yake yayi mushafa da shi kai qala abu umar ibn abdur ya kara cewa wa qala ahlul ilmi wan nadhari malamai suka ce haddul ilmi at-tabyin wa idrakul ma'lumi ala ma huwa fi bunda yake nufi da ilimi shine ka iya tantance mas'aloli ka iya riskar abu a bisa yadda yake a bisa yadda yake fari a bisa yadda yake mai kyau a bisa yadda yake mummuna ka iya riskantar shi keke da keke faman bana lahu shay'u faqad alimahu duk wanda abu ya bayyana gare shi to ya san shi qalu suka ce wal muqallidu la ilma lahu shi ko muqallidi bai da ilimi lam yaktalifu fi dhalika malai bai sabani game da haka ba wa min ha huna wallahu a'lam daga wannan matakin ne qala al bukhtari bukhtari yake cewa fi muhammad ibn abd al malik az-zayyad yace arafa al alimuna fadlaka bil ilmi wa qala al juhalu bit taqlidi wara annasu mujma'una ala fadlik wa'ara nasa mujma'una ala fadlik min bayni sayyidin wa masudi yace arafa al'alamuna alimuna fadlaka bil ilmi wato masu ilimi su sun gane falalaka da ilimin su wa qala al juhalu bit taqlidi su kuma jahilai suka kwaikwayi maganan malamai suka ce kai mai falala ne su ba su iya ganewa mutun da ba su da ilimi wa'aran nasa yace ina na fahimtar cewa mutane mujma'una ala fadlik sun yi ijma'i akan falalaka min sayyidin daga jagorori wa masudi da waɗanda ake jagorantar su kowa ya yarda da falalaka ya kuma yarda da iliminka ya yarda ka san abin da kake tana ganin bari mu saurara anan insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai mu tashi a gaba ta gaba inda yake cewa kala abu abdullah ibn khuwaizi mandad al-basri rahmatullahi alaihi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah